alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yau sha biyu ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan jun hijira dubu biyu a miladiya dubu biyu da sha biyar Allah ya sake dawo da mu gidan maulanmu a shafi Ibrahim Masu Imam Kaduna inda ake ci gaba da karatun tafsiri na Ramadana cikin tafsirin maulanmu sahib al-waqti radiyallahu ta'ala anhu na biyar ya da tafsir mai jabaki shine Sayyid Malam Sanusi Bello mai fassara shine maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna akramakumullah bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا في هذا المهدر والتاله بنظرة تأتي لنا بالزفر آه الحمد لله يوم muna nan dai a cikin basmala a cikin wannan littafi na maulanmu shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu annabi amin fi riyadit tafsir a ya ci gaba da cewa al-insanu lahu ismun murtajalun ma'a wujudihi wa lahu asma'un dara'at lahu mislu rabbud dari wa rabbul kamisi wa rabbul kitabi al-alimu ash-shayir shi mutum yana da suna da yake zuwa duniya da shi sannan bayan an haife shi kuma sai waɗansu sunaye daga baya su zo su same shi su ne kamar mai gida ma'abocin riga ma'abocin littafi malami mawaƙi da sauransu dukkan waɗannan sunaye sun zo masa ne daga baya amma allah tabaraka wa ta'ala falaisa haka za Allah tabaraka ta'ala shi ba haka yake ba bal huwa musamman bi jami'i asma'ihi azalan Allah tabaraka ta'ala abun ambato ne da dukkan sunayensa tun azal wa muttasifun bi jami'i sifati azalan Allah wato mai sifantuwa ne da dukkan sunayensa tun azal wa haza aqwa ma yarjuhu arifu wannan shine mafi karfin abinda masanin Allah yake kwadayi fi janibil haqqi tabaraka ta'ala a cikin janibin ubangiji mai girma da daukaka haisu samma nafsahu ar-rahman domin ko ubangiji tabaraka ta'ala ya ambaci kansa mai tausayi ar-rahimu mai jin kai al-karimu mai karamci al-gafuru mai gafara al-abu mai yafiya al-mudi mai bayarwa wala wujuda tun Allah bai halitta bai ke da waɗannan sunaye gairuhu amma wani Allah ya taju yana buƙatuwa li haza zuwa wannan lamma samma nafsahu bi hazil asma'i lokacin da ya ambaci su kansa ya ambaci zatinsa da waɗannan sunaye wadara al-wujud samuwa kuma suka faru wa taju suka bukatu ila rahmatihi zuwa rahmarsa wa abuhi da kuma yafiyarsa wa karamihi da karamcinsa ha za yi ƙauyi raja'ahu wannan yana ƙarfafa fatansu ko kwaɗayinsu a shehu radiyallahu ne ce bismillahir rahmanir rahim da sunan allah mai rahama mai jin ƙai a ƙarau bismillahi wato ma'ana zan fara karatu da sunan allah tabaraka wa ta'ala mai girma da ɗaukaka auna ƙarau ko kuma za mu fara in mutane ne da yawa kenan in mutum ɗaya ne a ƙarau in jama'a ce da yawa na ƙarau al'insanu shi mutum yaftariu yana farawa fi kulli shayin a cikin kowane abu bismillahi da sunan Allah wato ko mutum ya sani ko bai sani ba duk abin da zai da sunan Allah yake fara illa dai wanda ya sani din to yana da daraja a wurin Allah duk mutumin da zai fara abu ya gane cewa wannan abu da zan fara da sunan Allah ne to wannan mutum yana da daraja a wurin Allah amma ko bai sani ba ma da sunan Allah zai fara wal fi'lu ma'ruhun aikin sananne ne mahzuhun amma abin shafewa idza kana ala mazhabul basariyina idan ya kasance a bisa mazhabar mutanen busra malaman busra yuqaddiru filan yana kaddara aiki wa idza kana ala mazhabil kufiyina in ko yana bisa mazhabar malaman kufa yuqaddiru isman yana kaddara suna ne kai ala kulli halin a bisa kowane hali dai al muta'alliqu mahzuhun abin da ya rataye da sunan Allah din nan abin shafewa ne wa kullu amilin duk wani mai aiki yuqaddiru ma yunasibu amalahu yana kaddara abin da i danganci aikinsa ne nahanul ana shehu radiyallahu anhu yace to mu ga mu a yanzu nahanu mu dinnan na qara'u za mu fara karatu na qara'u bismillah za mu fara karatu da sunan Allah muta'alliqul basmalati wato abin rataya da sunan Allah da basmala al'ana na qara'u yanzu za mu fara nahanu aljama'a mu kuma muna da yawa wato mun kasance jama'a ce na qara'u za mu fara bismillahi da sunan Allah idza kunta wahdaka in ko kai kadai ne a qara'u zaka ce bismillahi zan fara karatu ko zan fara aiki ko zan fara tuki ko zan fara wato wani aiki daga cikin ayyuka da sunan Allah idza kunta ta'kulu akulu bismillahi idza kunta talbasu albasu bismillahi ashrabu bismillahi arkabu bismillahi in za ka sa riga ko za ka ci abinci za ka ce zan fara cin abinci da sunan Allah zan hau mota ko zan hau doki ko zan hau jaki ko zan hau jirgi bismillahi da sunan Allah hakanan idan za ka sa riga ce zan sa riga da sunan Allah zan sha ruwa da sunan Allah al-muqaddaru yunasibul amal wato abin kaddarawan ya danganci aiki allazi allazi ya'maluhu al-qa'il wanda mai fadin basmalan nan zai aikata na qara'u shi ce to za mu fara bismillahi da sunan Allah Allahu shi ismul jalala dinnan alamun ala wajibul wujudi suna ne wato alami ne alama ce ƙadimiya a bisa zatun wajibin wato samuwa almustagani an kulli shayin wanda yi wadata daga kowane abu almustagani an kulli ma siwahu wanda yi wadata daga duk abin da ba shi ba almuftakiru ilaihi kulli ma siwahu duk wanda ba shi ba kuma yana da bukatuwa zuwa gare shi shi Allah bai bukatar komai a wurin kowa amma duk wanda ba shi ba yana da bukatuwa ya zuwa gare shi kowa ne ya ce iktalafu malamai sun yi saɓani fi allahu a cikin ismul jalala sunan allah allahu ƙalu suka ce innahu alamun murtajalun hakaza wato shi allahu suna ne wanda yake suna ne sifa ne kuma zati ne in ka ce Allahu ka faɗi sunan Allah in ka ce Allahu ka faɗi sifan Allah in ka ce Allahu ka faɗi zatin Allah saboda haka Allahu ismun murtajalun laisa mushtaqqan ka gani shi Allahu suna ne na Allah wanda yake wato kai tsaye ba sai da Allah ya samar da halitta bane sannan ya zama Allah wa huwa dalilun ala ainu zati shi Allahu din a ru'iya sibawaihi an ga sibawaihi fil jannati a cikin aljanna ba da mauti bayan ya mutu fasu ila sai aka tambaye shi bima da khalal jannata aka ce kai ko wani aiki kai har ka shiga aljanna kala sai ya ce bi kauli inna allaha a araful ma'arif inna allaha a araful ma'arif allah shine mafi sanin sannai allah shine mafi sanin sannai wannan abu da na faɗi shine shigar da ni aljanna wakila wasu malamai suka ce min allaha wato shi wannan ismi ismul jalala daga marhaban bikum wa ahlan marhaban barka da zuwa insha Allah insha Allah muna maraba na'am ya ce wakila waɗansu malamai suka ce min Allah daga ainihin wato a ɗimuwa ne za a bada in bawa ya yi bauta al'ilahu al'ilahul ma'abudu shi ubangiji shine abun bauta wakila waɗansu malaman kuma suka ce min Allah iza ta hayyara wato wato an tsago shi ne Allah ɗimuwa ne idan ba waye ɗimauta saboda biyayya ga Allah ko kuma saboda soyayya ga Allah li'annal uqula domin cewa hankula ta tahayyara tana ɗimuwa fi azamati a cikin ganin girman Allah tabaraka wa ta'ala wannan al-imam ibn jazzi ya kawo cikin kitabut tashil li ulumi tanzil yace Allahu ismun murtajalun jamidun wal alif wal lam fihi lazimatu la litarihi وقيل إنه مشتق من التأله وهو التأبد وقيل من الولهان وهي الت... وهي الحيرة لتهير الأقول في شأنه نعم شو يتي الله شي اسم الجلالة إن الله مرتجل ليس مشتقا suna ne da ishafi sunan Allah ishafi sifar Allah ishafi zatin Allah ba a tsago shi ba daga wani abu Allah ya zama Allah tun bi halicci kowa ba saboda ka ba babu wani dalilin da zai ce Allah dalili kaza ne yasa Allah ya zama Allah a ismi ne murtajalun jamidin kuma laysa mushtaqqan huwa al-mashhur wannan shine zance mafi shahara wa huwa al-mu'tamadu wannan shine zance abin wato wanda aka dogara da shi ibnu kasir ya faɗi ikhtar ar-razi annahu ismun ghayr mushtaqqil battata qala wa huwa qawlu al-khalil wa sibawayhi wa aksarul al-usuliyyin wal fuqaha'i haka suka tafi akai a shehu radiyallahu anhu yace a ma ta samma bi hadhal isma ahadun wani ɗaya bai ambaci kansa da suna Allahu ba gairar Allah in ba Allah ba tabaraka ta'ala saboda ismi ne wanda yake tafarrada bihil bari subhanahu wannan suna Allah tabaraka ta'ala shi kadai wato ya kadaita da shi suna ne wanda yake gudana a cikin sifofin Allah yake gudana kuma a cikin sunayen Allah wato alami ne ƙadini ba a cewa kamar mutum za a iya cewa malam wani Allah sarki bawan Allah da jahili ne daga baya ya haɗu da wani da wani sai zama malami Allah sarki wani da marowaci ne daga baya ya haɗu da wani da wani suka kowa mai kyauta ya zama mai kyauta amma Allah tun babu wanda zai ba wa shi alganiyu ne almodi kuma tun babu wanda za a ba ɗin shi Allah mai bayarwa ne saboda haka shi Allah Allah ne tun bai samar da kowa ba shi ne shehu ce to ma ta samma bi hadal isma ahadun gairar lahi babu wani daya da ya ambaci da ya ambaci kansa da suna Allahu sai dai Allah tabaraka wa ta'ala kana al-arabu larabawa sun kasance yufassiruna al-ilaha suna fassara wato ubangiji bi khaliqil bi khaliqis samawati wal ardi cewa Allahu shine mahaliccin sammai da kasai larabawa baki ya haka suka tafi akai wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah da zaka tambayi larabawa hatta masu bautar gunki ka ce da su wa ya halicci sammai da kasai sai su ce maka Allah shi ya halicci sammai da kasai kanu ya arifuna haza shehu yace larabawa sun san wannan inna ma kufruhum ja'ahum min qawlihim ma haza illa basharan abin da yasa suka kafirta kafircin su ya zo musu ne daga fadin su ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wannan wannan din a wannan ba kowa bane illa mutum kawai wannan shi yasa laraba suka zama kafirai amma ba dan ba san Allah ba in ka ce wa ya halicci sammai za su ce Allah in ka ce musu wane ne wannan su ce ah Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallama ma haza bashar shi wai ce to Muhammadu basharun wa laysa kal bashar sirful haqiqi wa rabbi da samahu amma anna Allah amma kaga cewa Allah huwa khaliqus samawati shine mahalicin sammai wal ardi wa huwa yajiru Allah shine mai taimako wala yajaru shi ba a taimako alaihi akansa wa yud'imu Allah shine mai ciyarwa wala yud'amu ba a ciyar da shi fa kullul kufar dukkan kafirai aqarru bi haza sun tabbatar da wannan zance wa taqadu kuma sun kudurta su walakin sai dai kafaru sun kafirce bin rasuli da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda kusanci tunanin su dan abdullahi ne dan abdul mutallibi kuma an haife shi a garin su wannan shine dalilin da yasa amma sifofinsa da ayyukansa ya cancanci a bishi shi wace manin arrahmanu sigatun mubalagatun minar rahmati siga ce mubalaga mai isa matuka wato siga ce tsayi amma ƙarshen tausayi shine arrahmatu arrahmani mai tsananin tausayi saboda tsarin ma yana tausayin wato makiyinsa marhaban yana tausayin wanda ba musulmi ba warrahmatu tausayi nan tausayi riqatul qalbi shine taushin zuciya ko kuma karayar zuciya inda ma yushahidul insanu lokacin almiskinu almajiri ko kuma gajiyayye fi halati daruratin a cikin halin lalura ya ta'allamu kalbahu sai kaga zuciyarsa tana zafi tana radadi saboda tausayi min zalika daga wannan almajiri da igani fa yusinu ilaihi sai i kyautayi zuwa gare shi kaga bambancin Allah tabaraka ta'ala da bayi shehu radiyallahu anhu ya kawo ce shi bawa tausayi zuwa masa yake yayin da yake tafiya sai ya ga wani bawan Allah rigarsa da ta yage ya rami watakila kuturu ne watakila gurgu watakila makaho sai tausayi ikama shi ce Allah sarki kaga wani bawa sai ya ɗauko sadaka sai ya bashi to wannan shine tausayi irin na bayi irin na namu kenan mu mutane sai shehu ce wa haza mustahilun fi haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala wannan mustahili ne ya koru a cikin haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala wa kullu sifatin duk wata sifa qulna innaha mustahilatun wadda muka ambace ta cewa korarriya ce fi haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala a cikin haƙƙin Allah mai girma da ɗaukaka laha bidayatun wa haya to tana da farko tana da ƙarshe fal bidayatu farkon tausayi mustahilatun fi haƙƙin lahi wato korarriya ce a cikin Allah Allah ya wuce a cewa ya ga kuturu ya ji tausayin shi ko ya ga makaho ya ji tausayin shi ko ya ga gurgu ya ji tausayin shi ko ya ga kasashe ya ji tausayin Allah tun biya da yake ba sai da ya gan shi ba sai da ya halicce shi ba sannan ya fara tausayin shi tun Allah bai halicce shi ba yake tausayin shi wannan shi ne ar-rahmanu mai yawan tausayi mai tsananin tausayi ga bayi to shine shehu radiyallahu anhu ce to farkon tausayi ya kuma a cikin haƙƙin Allah wani hayatu amma falbidayatu mustahilatun bi haƙƙin lahi farkon tausayi ya koro a cikin haƙƙin Allah wani hayatu amma ƙarshensa ja'izatun bi haƙƙin lahi tabaraka ta'ala ya halatta a cikin haƙƙin Allah mai girma da ɗaukaka riƙatul kalbi taushin zuciya au ta'allumil kalbi ko kuma jin zafi wato raɗaɗi ka ga mutum ka tausaya mai har ka ji kana tunani ta'ala la ilaha illallah tabaraka ta'ala wannan ya koru a cikin haƙƙin Allah tabaraka ta'ala wa amma ihsanu amma kaga kyauta kamar yadda in kaga mutum zaka tausaye shi maka ko saboda gurgunta ko saboda kuturta ko saboda wani al'amari da ya haɗu da shi na rashin ko kasa ka kuɗi ka bashi to wannan ya koru a cikin haƙƙin Allah tabaraka ta'ala shi Allah tabaraka ta'ala mai tausayi ne azalan wa abadan tun azal shi mai tausayi ne ba wai sai da ya halicci kuturu ya fara tausayin shi ba ko sai da ya halicci makaho a tun azal Allah yana tausayin su so da haka yadda dan adam zai ji zafi ko ya ji radadi na tausayi shi Allah bai jin wannan amma kyauta allazi huwa nihaya wanda shine karshen abinda mai tausayi zai iya yi fa yajuzu fi haqqillahi tabaraka ta'ala wannan ya halatta a cikin haƙƙin Allah mai girma da daukaka arrahman shi mai tsananin tausayi almun'imu bi jala'ilin ni'ami shine wanda yake ni'imta bayi da zahirorin ni'imomi warrahimi shi ko mai jin kai almun'imu bi da ƙa'iƙin ni'ami shine wanda yake ni'imta bayi da ɓoyayyun ni'imomi arrahmanu mai ba da ni'imomi zahirai ya ba da kuɗi da gidaje da motoci arrahimi shine mai ba da ni'imomi ba da nan ya ba da wilaya ya ba da ma'arifa ya ba da ƙurbaniya da annabta arrahimi kenan arrahmanu mai tsananin tausayi shi Allah sigatun mubalagatun siga ce mubalaga ma'anan shi rahmanud duniya shi Allah a duniya mai tausayi ne wa rahimul akhirati a lahira kuma mai jin kai ne arrahmanu ubangiji tabaraka taala mai yawan tausayi mai tsananin tausayi ga musulmi da kafiri da munafiki da mumini rahmaniya siga ce mubalaga walam tuguni anir rahimi duk inda mutum ya samu arrahmanu to bai isa ya wadata daga arrahimu ba amma mutum ya samu arrahimu ya wadata da arrahmanu in mutum ya samu walittaka ya wadata daga bukatar kwaɗayin duniya amma mutum ya samu duniya yana bukatar walitta amma mutum ya zama masoyin Allah to ya wadata daga duk abin da za a samu ko kuɗi hatta ilimi in har Allah tabaraka ta'ala ya ba bawa soyayya sai zabi bawa amma duk abin da bawa ya samu bai samu soyayyar Allah ba to yana bukatu ya zuwa ga wannan to kuma duk wannan a cikin rahimiya yake rahmanu mai ba da abubuwa na zahiri na kayan duniya rahimu mai ba da abubuwa na baɗini a lahira li'anna hazihi aidan domin wannan ita ma sigatun mubalagatun siga ce mubalaga inna Allah cewa Allah yarhamu jami'al ibadi yana jin kan dukkan bayi fi duniya a duniya muminihim wa kafirihim muminin su da kafirin su kaga da munafiki da mumini Allah yana tausayin su sai Allah ma wurin kyauta a duniya sai ya ba kafirin ma kai musulmin bai baka ba sai ya ba munafiki ma amma kai muminin ba a baka ba sai a ba zindiki kai kana siddiki ba a baka ba saboda kayan duniya ne ita duniya a wurin Allah ba bakin komai take duniya kowa zai iya samunta amma lahira sai wanda Allah yake so Allah ya ba mu ya ce warrahimi shi kuma mai jin kai sigatu mubalagatin siga ce mai isa matuka wato wurin tsananin jin kai kenan in ka janci arrahmanu wanda ya kai karshen tausayi a duniya arrahimi wanda ya kai karshen tausayi a lahira sigatun khasatun bisifati siga ce keɓantacciya wadda wato ta keɓanci sifar Allah al'insanu shi mutum rubbama ya rahamu wato so da yawa zai iya yin tausayi walaisa ɗab'uhun rahmatu amma ba ɗabi'a sa bace fa jin tausayi za ka iya samun mutum mugu ne azzalimi amma sai ga wani ya faru sai ya tsaya yana mamaki yana tausayi ce Allah sarki Allah kaga wani har mutane su dinga mamaki kaga wani ne ke jin tausayi yau saboda ba ɗabi'ar sa bace jin tausayi din walakin Allah amma Allah rahimun mai jin kai ne huwar rahmanu shine mai tausayi a dalakar rahmata ya yi idilaki wato ya saki rahmarsa ila jami'il khalqi zuwa ga dukkan halitta bai ware ba wa huwa bi nafsi fi nafsihi Allah tabaraka taala a cikin zatinsa sifatuhu ar-rahmatu shi akan kansa ma sifarsa rahma ce dan ya faɗi ya ce kataba ala nafsihi rahmata ya wajabta rahma akan kansa ba dole akan Allah amma Allah ya wajabta wa kansa tausayi ba dole bane amma Allah ya ce ni na wajabta wa kaina tausayi arrahimi mai jin kai wato jin kai na ubangiji sifatun zatiyatun sifa ce zatiya muttasifun bir rahmati wato a sifantawa da tausayi azalan tun azal wa dan rahmata aidan sannan ya bada rahama kuma haza huwa allazi yuqawwi raja'ana wannan shine abin da ke karfafa kwadayin mu inji shehu radiyallahu kasancewar Allah mai tausayi ne tun azal ba wai dan wani abu bane Allah ya zama mai tausayi tun azal mai tausayi ne kuma tun azal mai jin kai an'ama Allah ya ba da ni'ima faƙad kawai walaisa haɗan ba kuskure ba har ka ga sunday da kuɗi ko cuku da ko cuku duka amma an kuskure wallahi shehu ce walaisa haɗan ba kuskure aka yi ba inna ma huwa inna ma huwa hadhi sifatuhu yadda ka gani dinnan sifar Allah ke a duniya ba ya ba masoyin shi ya ba makiyin shi ka bari aje lahira anan ne zaka gane ba ai kuskure ba anan ne Allah tabaraka taala zai ware masoyansa ya ware makiyansa kataba ala nafsir rahmata ya wajabta rahma akan kansa qala rasul sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna Allah cewa Allah khalaqa mi'ata rahmatin ya halicci rahama ɗaiɗai har ɗari idda kara inda hu tis'atu tis'ina juz'an ya ɓoye tis'in da tara a wurinsa wa anzala juz'an ya saukar da ƙwaya ɗaya juz'an wahidan ya saukar da kaso ɗaya bihi jami bihi da wannan wato juz'i ƙwaya ɗaya ne ma fi duniya minar rahmati abinda kake gani jami'a ma fi duniya abinda kake gani duka a cikin duniya minar rahmati na tausayi wa min alkhairati da dukkan alkhairai wa min ni'ami da dukkanin ni'imomi daga wannan kaso ɗayan ne duk abin da ka gani a duniya na ni'ima to daga wannan kaso ɗayan ne tis'in da tara suna wurin Allah wa bihi ya tara hamul khalqi da wannan kaso ɗayan ne wato halitta Allah suke jin tausayin junansu hatta dabbatu har dabba tarfau hafiraha tana daga kofatanta an waladiha ba za ta taka ɗanta ba saboda wannan tausayi bi hazal juz'u alwahid daga wannan juz'i kwaya daya wanda Allah ya kawo cikin duniya wa idza jaa yawmul qiyamati idan alqiyama ta tsaya damma hazal juz'u ila tis'ati wat tis'ina sai Allah ya dauki wannan juz'i kaso ɗayan sai ya hada da 99 din nan sai ya cika 100 daidai fasarar mi'atan sai ya zama 100 kamilatan cikakke wa khassa biha ahlul imani faqat sai Allah ya keɓanci ma'abuta imani kawai fala yarhamu Allah ba zai ji kan kowa ba a lahira illa ahlul imani sai ma'abuta imani Allahumma ja'alna minhum Imam al-Bukhari ya fitar a cikin littafin sa daga Abi Hurairah Allah ya kara mar yadda ya ce sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama yaqulu ja'ala Allahu ar-rahmata mi'ata juz'in fa amsaka indahu tis'atu tis'ina juz'an wa anzala fil ardi juz'an wahidan famin zalikal juz'u yatarahamul khalqa hatta tarfa'ul farasa hafiraha an waladiha khashyatan an tusibahu sahihul bukhari a shehu yace bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai ko kuma la haula wala quwwata illa billahi al-alil azim wanda ya kai ko kuma fi kana ma kana wa yakunu ma yakunu a bismillah tis'ata ashara harfan in ka dube ta da kyau zaka iske harafi ɗaya ɗaya goma sha tara ne kama anna zabaniyata kamar yadda ka san zabaniyawa wato sojojin wuta tis'ata ashara malakan mala'iku ɗaiɗai guda goma sha tara ne a alaiha tis'ata ashara ubangiji yana faɗi wato bataliya bataliya na sojoji a wuta wato goma sha tara ne man ƙara bismillahir rahmanir rahim duk wanda ya karanta bismillahir rahmanir rahim marratan kafa ɗaya kama kulla harfin bainahu wa baina wahidin min az-zabaniyati kowane harafi ɗaya daga cikin harfan basmala zai tsaya masa tsakaninsa da kowane ɗaya daga cikin sojojin nan na mala'iku wato wanda suke aikin wuta la yudkhiluhu an-nar abadan ba zai shiga wuta ba har abada albarkar bismillah duk mutumin da ya karanta bismillah kaba daya to kowane harafi zai je masa yi gadin sa an gane wakilu ya rawaito daga amashi daga abi wa'il daga abdullahi dan mas'ud ya ce man arada an yunjihi Allahu min az-zabaniyati tis'ata ashara falyaqul bismillahir rahmanir rahim liyaj'al Allahu ta'ala lahu bi kulli harfin minha junnatun min kulli wahidin qurdubi to shehu radiyallahu anhu yace a fahiya amanun ita bismillahir rahmanir rahim aminci ne min dukulin nar daga shiga wuta bismillahir rahmanir rahim kaga wannan kalma ta bismillahir rahmanir rahim ta kallama fiya ahlu kulli fannin ma'abuta sanin kowane fanni sun yi magana a cikinta amma ahlul asrari kaga masana fannin asiri fa yakfihimul hadisu wato hadisin nan ya ishe su allazi taqaddama wanda ya gabata wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ita basmala ismun min asma'illahi laysa bainahu wa bainal a'zamiyyati illa ma baina sawadil aini wa bayadiha wato basmala suna ne daga cikin sunayen sunayen Allah babu abin da ke tsakanin basmala da ismul azam sunan Allah mafi girma sai dai abin da ke tsakanin farin ido da baki kaga ai ba nisa so da da za ka yawaita yawan basmala da sai kai karo da ismul azam a gabanka a yace wata kallama fiya ahlun nahwi ma'abuta ilimin fannin nahwu su ma sun yi magana akan basmala bil irabi da lirabi kama ta kaddama kamar yadda i gabata annahu mu'alliqun bi muqaddarin cewa shi abin ratayawa ne da abin kaddarawa kaddara hul basariyuna malaman busra sun kaddara shi da filin da aiki wa qaddarahu al-kufiyuna malaman kasar kufa sun kaddara shi bi ismin da suna wani jumlatun sugura kai jumla ce ne kankanuwa ar-rahmanur rahim ar-rahmanir rahimi mai rama mai jin kai ka taba kaisara shehu ya ce sarki wato sarkin rum da ake ce da shi kaisar shine mulkin rumi ya rubuta wasiƙa ila amr ibn al-khaddabi zuwa amr dan khaddabi anna indahu sudaan cewa akwai wani ciwon kai ya durruhu da yake damun shi wa ajazal adib babu likitoci sun gajiya an dawa'ihi daga warkar da shi fahal min da fahal min dawa'in inda amirul mu'minina shin ko za a samu maganin wannan ciwon kai a wurin sarkin mu'minai in ji sarkin rum ya aiko wa amirul mu'minina sayyidina umar ibn al-khattabi yace ina da ciwon kai amma an tara likitoci daga ƙasa ƙasa gari gari sun kasa warkar da ni to ko sarkin mu'minai zai iya warkar da ni fakataba bismillahir rahmanir rahim sai sayyidina umaru ya dauki alƙalami da takarda sai ya rubuta bismillahir rahmanir rahim fi warakatin a takarda wa arsalaha yayi laya da ita ya aika ta ilayhi zuwa ga ainihin kaisar annahu yaj'aluha fi qalansa wati yace a gaya mar ya rika sa ta a cikin hularsa faj'alaha sai isanya ta a hula faj'alaha fi qalansa wati sai isanya ta a hularsa kullama labisal qalansa wata duk sa'ad da ya sa hula sakanar su da'u sai wannan ciwon kai sai ilafa sai sauka wa inda ma tasqulu anhul qalan sawatu duk sa'ad da hularsa za ta fadi yarju ilayhi su da'u sai wannan ciwon kai sai idawo fa fatta shufiha sai ya duba wannan hula ya caji cikin wannan laya fa wajadu bismillahir rahmanir rahim sai ga ba wani rubutu mai yawa bane bismillahir rahmanir rahim aka rubuta a suratu fatihatul kitabi a suratu fatihatul kitabi sabu ayatin makkiya mu'ayoyinta bakwai ne an saukar da ita a makka hadhihi suratu ce wace kaga wannan sura makiyatun a makka aka saukar da ita li'anna salata domin cewa sallah nazalat fi makkata ta sauka ne tun ana makka ba a koma madina ba wassalatu ita sallah ma jazar bata halatta ba kaddu da dai biduni fatihatul kitabi ba tare da fatiha ba ba yadda kai sallah ba fatiha ba fahiyya suratun makkiyatu sura ce da aka saukar da ita a makka bi ijma'in da ijma'in malamai wa ba'dul mufassirina amma ba'arin malaman tafsiri ya na suna cewa nazarat marratayn fatiha sau biyu ta sauka makkiyatu a maka aka saukar da ita sabu ayatin ayoyin ta bakwai fatihatul kitabi shehu yace kaga wannan mabudin wannan littafi alkur'ani tusamma aidan ana ambatanta kuma bi asma'in adidatin da sunaye da yawa wa kasratul asma'i yawan sunaye ta dullu tana nuni ko tana shiryawa ala sharafin musamma a bisa ɗaukakan mai sunan ko abin ambato ɗin in kaga sunan mutum da yawa to babba ne mutumi saboda ka sunan fatiha yana da yawa a malamai a imamu suyudi ya kirga shi cikin littafinsa al-itqan ya kirga sunaye 25 na fatiha ya ambace ta fatiha da kitabi fatihatul qur'ani ummul kitabi ummul qur'ani alqur'an alazim as-sab'ul masani alwaqiyatu alkanzu alkafiyatu alasasu annuru suratul hamdi suratul shukri suratul hamdil ula suratul hamdil quswa ar-ruqiyatu ash-shifa'u ash-shafiyatu suratul salati as-salatu suratul du'ai suratul su'ali suratul ta'limil mas'alati suratul munajati at-tahuyuru wai sunan basmala sunan hamdala mai da lamari ga Allah lishtimaliha alai saboda ta tattara akan mai da lamari ga Allah fi kauli a cikin fadin sa iyyaka na'budu gare shi muke gare ka muke bauta wa iyyaka nasta'inu gare ka muke neman taimako wa awsalaha muhammad haqqi an-naziri muhammad haqqi an-naziri ya ƙara wani abu a ciki fi kitabi khazinatul asrari ila 30 isman sai da ya kai fatiha zuwa sunaye daidai har talatin munzura ha mufassalatan fiya khazinatul asrari shehu radiyallahu anhu yace wa kasratul asma'i yawan sunaye ta dullu tana yin nuni ala sharafin musamma a bisa daukakan mai sunan ko abin ambatan minha daga cikin sunayen fatiha fatihatul kitabi mabudin littafi alqur'ani ai maftutiha bihil kitabu abinda aka bude alkur'ani da shi masdarun masdari ne kal'afiyati kamar lafiya wato samma ana ambatan fatiha ummul qur'ani uwar alkur'ani wa ummul kitabi ana ambatan fatiha uwar littafi wa sab'ul masani ana ambatan fatiha bakwai abun biyantawa wal qur'anil azim ana ambatan fatiha al qur'anil azim saboda fadin Allah wal qadati naka saman min al masani wal qur'anil azim la ta muddanna ainaka ila ma mattana bi azwajan kar ka saki ganinka kar ka mika idanuwanka ila ma mattana bihi zuwa abin da muka jiyar da su daɗi azwajan na daga mata wato samma ana ambatan fatiha alkanzu taska dan komai akwai a cikin fatiha li'annan nabi sallallahu alaihi wasallama domin annabi sallallahu alaihi wasallama kala ya ce unzilat alayya kanat kanzan tatil arshi an saukan min da fatiha ta kasance taska ce ita a ƙarƙashin al'arshi wannan ya zo cikin jami'ul kabir jami'ul jawami na imamu suyudi ya ce manzan Allah sallallahu alaihi ya ce nazalat fatihatul kitabi min kanzatil arshi dai an ali radiyallahu an musnadu ali min al-jami'il kabir juz'i na biyu shafi na hamsin da shida wata samma ana ambatan fatiha suratul salati surar sallah li'anna salata domin sallah la tajuzu bata halatta ba biduniha da wani fatiha wato samma as-salatu kai fatiha da kanta ma ana ce mata sallah fatiha ita kadai ana kiranta sallah fatihatul kitabi fatihatul kitabi to samma ana ambatanta as-salatu sallah li hadisi saboda hadisin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man Allah tabaraka taala ya ce qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini nisfun li abdi wa nisfun li wani abdi ma sa'ala na raba sallah gida biyu tsaka rabi nawa rabi na bawa na wani abdi ma sa'ala wato zan ba bawa na abin da iroka musamman addu'a ana ambatan wato fatiha addu'a wato samma ta'alimu du'ai ana ambatan fatiha koyar da addu'a duk wanda bai yi addu'a ya karanta fatiha shikenan addu'a ta karbu ya iya wato samma alkafiyatu ana wato ana ambatan fatiha wato me ba da kariya mai isarwa wato samma alwaƙiyatu ana ambatan da kuma wato wato mai tsarewa mai kiyayewa wato samma arruƙiyatu ana ambatanta wato a ruƙiya kamar addu'a kamar tofi in wani abu da mutum ya karanta fatiha to kamar ya tofa wurin addu'a ne ya hadisi saboda hadisin wa mayu dirika a ruƙiya me ya sanar da kai ko ita wannan a ainihin wato wato wato wato fatiha addu'a ce wato samma arraƙiyatu ana ambatan fatiha mai hawa hawawa wato samma ashifa'u ana ambatan fatiha wato waraka li'annaha warada domin ita fatiha ta zo anna fatiha ta kitabi cewa fatiha ta kitabi shifa'un waraka ne min kulli da'in daga dukkan cuta illa samu sai dai mutuwa samu ma'anan samu almautu wato mutuwa wato samma al'asasu ana ambatan fatiha wato al'asasu wannan ko ya zo manzo Allah ya faɗi fatiha kitabi shifa'un min as-summi fatiha kitabi shifa'un min kulli da'in saboda haka duk wanda ya ɗauki fatiha za ta warkar da shi daga dukkan damuwarsa li'annaha asasu hadha ad-din saboda fatiha ita ce foundation na wannan addini allazi huwa al-islam wanda shine addinin musulunci amma ana ambatan fatiha an-nuru haske wato samma suratul hamdi ana ambatan ta surar godiya wato samma suratul shukri ana ambatan fatiha a suratul hamdi surar yabo wato samma suratul shukri ana ambatan ta surar godiya hazihi asma'ul li hazihi surati shehu radiyallahu anhu sunaye ne na wannan sura fatiha allati hiya ajallu suratin suratin fil qur'ani wacce ita ce mafi kan sura cikin qur'ani sa'ad sallallahu alaihi wa sallama an tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ayyul qur'anu abdalu wai a cikin alqur'ani wace sura ce ko wace aya ce tafi falala qalu oh manzo Allah ne jarabawa afwan manzo Allah ne jarabawa sai sahabbai suna zaune sai ya tambaye su sai ya ce musu in tambaye ku mana kana ji ya rasulullahi ya ce a cikin alkur'ani gaba ɗaya wace sura ce tafi to an sani sahabbai radiyallahu ta'ala anhum sun cika da ladabi sai suka ce Allah wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su ne mafi sani kala sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to bari ku ji fatihatul kitabi fatiha din nan ita ce tafi kowace wato sura falala wannan imam ahmad ya fitar a cikin musnadinsa daga hadisin abdullahi dan jamiru ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala ukhbiruka ya abdullahi ibn jabir bi khairi suratin fil qur'ani qultu bali ya rasulullah qala iqra alhamdulillahi rabbil alamin hatta takhtimaha musnadu shamiyina babu hadisi abdullahi bin jabir to shehu radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace musu mafificiyar sura a cikin alqur'ani ita ce fatihatul kitab ruya an rawaito annal hasana cewa hasan siddi ibn ali karramallahu wajahu wato dan sai ali kai fuskarsa marida wata rana ya yi rashin lafiya mardan shadidan rashin lafiya mai tsanani hazuna lahun nabi sallallahu alaihi sallama har Allah sallama ya yi bakin ciki saboda wannan rashin lafiya fana zala jibrilu alaihi salatu wassalam sai mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam ya sauka faƙala sai ya ce ikra'is suratan lati laysa fiha harfu fa'il ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam sura cikin ta ba fa alama in a cikin ruwa ya bihi hasan sai shi hasan yi wanka da wannan ruwa faya ba min maradi zai waraka daga wannan rashin lafiya da yake ciki fafattashan nabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya caji alqur'ani yana neman surar da babu fa a ciki fa iza hiya fatihatul kitabi sai ya samu ashe fatiha ce a cikin ta babu fa'ul laysa fiya harful fa'i cikin ta babu harafin fa li'anna al-fa'a domin ita fa'un tuzanu bil firaki wato tana yin izini ne tana yin nuni ne zuwa ga rabuwa wanda dan Abbas ya ce mal Hasan bin Ali radiyallahu anhuma fattamma annabi sallallahu alaihi wasallama fa awha Allah ta'ala ilayhi an iqra sunan fa innal fa'a min al afati ala ina'in fihi ma'un 40 marra wa taksilu bihi yadayhi wa rijlayhi wa wajhihi wa ra'sihi wa ma badana wa ma zahara min badanihi fa inna Allah ta'ala yuzibu anhu ma yu'limuhu insha Allah khazinatul asrari to shine shehu radiyallahu anhu yace a faqara ahan nabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karanta alal ma'i a cikin ruwa wa gasala bihi la hasanu ya wanki sayyidina hasan da wannan ruwa faka annama nushida min iqali take sai ga hasan ya warke kai ka ce an kwance shi ne daga dabaibayi faƙalar rasulu sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce inna ha shifa'un min kulli da'in illa samu ita fatiha waraka ce daga dukkan cuta sai dai mutuwa wa safara jama'atun min ashabir rasuli sallallahu alaihi wasallama a wata rana wasu jama'a daga cikin sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sun yi tafiya wa nazalu fi hayyin sai suka sauka a cikin wata kabila min ahya'il arabi daga cikin kabilun larabawa wadalabu isha'an suka nemi abincin dare falam yi utu bi asha'in ba ka musu abinci ba bakhilu alaihim bid da'ani aka yi musu rowa da abinci wafin laili da dare yayi ladagat hayyatul ra'isul hayyi sai macijiya ta ciji ko ta sari shugaban wannan gari wannan jama'a fa atau ila daibi sai suka zo zuwa ga waɗannan baƙi ƙalulan suka ce da su hali inda kun min raƙin shin a cikin ku akwai likita ƙala wahidun minhum sai Allah ya ba wa tasi sai ya ce na'am ƙwarai kuwa ana arki aini likita ne ƙwararre walakin ɗalabna kuma a sha'a walam tuduna sai dai kun mana laifi mun nemi abinci a wurin ku ba ku ba mu ba idan saboda haka lanar ƙilakun ba za mu warkar da ku ba za mu yi ku magani ba illa an tadfa'u lana samanan sai kun ba mu kuɗi shi yasa anan babu laifi dan mutum zai yi addu'a an zo ya ce ba zai kuɗi ba saboda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko manzo Allah ya tabbatar da wannan yace la narki ba za mu ba da magani ba ba za mu warkar da shi ba a illa an tadfa'u lana samanan sai kun ba mu kuɗi kalu sai suka ce kam nawa za mu ba ku kala sai ce kadi'un min ganani ku ba mu wani yanki na tumaki a wani kaunin an ce kusan arba'in aka kawo guda arba'in ba ato sarki ba lafiya sarki yana wayo Allah yaushe za hankali zai kwanta ko alaji ne ya shiga cikin rashin lafiya yana yana wayo Allah ai hankalin mukarrabansa ba zai kwanta balle sarki guda to suka ga dai abu sarki ya damu aka kawo tumaki shikenan a fada fa'ulahu qadi'an min al-ganim sai aka bashi wani yanki na daga tumaki fakara a fatihatul kitabi sai karanta fatihatul kitabi alar ra'isi a bisa wannan shugaba fa nazala sammu take sammun macijiya ya rika zuba a ƙasa fa bari a filhini take warki fa qala rajulu sai wannan sahabi sai ya ci kai wallahi ni kai na farin nayi ne fa amma fa ni ma ba wani amma bai gaya ma mutanen ba fa bayan ta wani yake gaya abokan da ya ce wallahi kun gani ma fa kawai kin tashe kawai da ya gaya mu sai ya ce to amma a asuqul qadi'a ila rasul sallallahu alaihi wasallama zan kora wannan yanki na tumaki zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama hatta as'aluhu har in tambaye shi hal halalun am haramun shin wannan abu da aka ba mu halal ne ya halatta mu ci ko ko haramun ne bai halatta ba ya ce fa'ata ilan nabi sallallahu alaihi sallama sai aka zo wurin annabi sallallahu alaihi sallama aka bara hul khabaru aka ba shi labarin abin da ya faru faƙala sallallahu alaihi sallam sai ya ce wa ma yudiri ka an na haru ƙiya kai kuwa wa ya sanar da kai cewa fatiha tana warkar da ni cuta ya aka ka gane haka waye ya sanar da kai cewa fatiha tana maganin cututtuka sai ce kai kasimil kadi'a ku raba kayanku bai na asabika raba ka ba abokanka bayan an raba waje alli nasiban minu ni ma a bani nawa to kaga shi ya halatta ka yi addu'a mutum ya zo da bukatarsa addu'a ka ce ga abin da za a baka babu laifi ko babu laifi idan malamin da ya koyar da kai ko shehin ka yi addu'a ka samu wani babu laifi ka ɗibo wani abu ko bai ce ba saboda wannan koyi ka ɗiba ka bashi in ce lalata ce wallahi wani falala ne aka samu wasu bayan Allah ne suka zo neman addu'a wurin mu shine aka kawo wannan shine muka ɗiban muku wannan saboda daga wurin ku muka samu to wannan shi ma yana ƙara ijaba sai ya zama albarkacin shehin da kayi addu'a sai Allah ya karba amma in ya zama kana ci kai kadai kuma shikenan sai kaga tun ana karba ma sai a daina Allah ya kyauta to fa alima sai san annahu halalun cewa wannan abu da ya karba halal ne fali haza saboda haka tusamma ake ambatan hazi sura wannan sura bir ruqiya surar waraka suran addu'a alhamdulillah اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الفاتح لما أملك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وقدر من ذلك to alhamdulillah muna cikin karatu sai ga sai ya zo sai di wannan fi riyadit tafsir shine farkon wanda ya bamu a duniya ya to da shi daga madina ya kawo ya ce gashi wannan shi ne tafsirin shi ibrahim radiyallahu tun da yana kawo mana na kasir muna ji a kawo wannan kasir din yau gobe a kawo wani ji ba a kawo wani to da aka haɗa tafsirin gaba daya shi ya fara kawo a wurinsa muka fara gani kuma ya kawo mana ya ce gashi to ikon Allah kuma yanzu gashi ana karantawa kuma gashi ya zo saboda haka za mu mika musu abin magana su gaya mana falalan wannan tafsiri domin yan uwa kowa ya kokari ya mallaka da kuma abin da zai amfani mata
da abin da zan ce na kara da kuma murna wani tasiri da aka bude da izini izinin shi ibrahim radiyallahu kuma tasirin shi ibrahim da bude da izini a nan cikin wada shi mansur yana jawo kan yan uwa kan su kula su tsaya tsayin daka a ja tamtsi kamar yadda shawin ke cin sai dali su sai kuma ala sahibin jiddi bin tadris da ja tamtsi wurin koyarwa wurin karantarwa to shi shawin masu ba ja tamtsi ba an ja mai tamtsi ne an naɗe mashi kayan aiki an naɗe mashi riga da hannu da ko'ina na aiki ba abin da ya rage kuma sai wanda za su tsaya su amfana su samu amfani da izini shi duk abu da izini ake yin shi tuntuni ba yi ba amma izini ya zo ba shi ma ya nema ba ba shi ya ce a zo a buɗe mai da izini ba a izinin ne ya biyo shi shawar Allah da kansa ya nema a zo a buɗe a nan ba shi ya ce a zo a buɗe mishi ba da yawa za su tunanin kamar shi je nemo a zo a buɗe mai tafsiri saboda ya tafsirin Qur'ani da yawa za su na da wannan tunanin har da masu kyautar da tuma saboda za a iya yi a ji a nemi izini ya zo a yi to a izinin ne ya biyo shi da kansa kuma aka zo aka buɗe saboda haka ina ta yi uwa murna da abu Allah ya kawo shi a cikin gida an yi diwani an yi kashif albas an yi rul adab to gashi kuma an dawo gaba daya cikin tafsirin shehu wanda komi da komi na ciki za a ga abubuwa ba iyaka ba wanda zai iya gane tafsirin sai wanda ya tsaya aka da farko aka shi wallahi abin da yake ciki yanzu dai ana jin da farawa ne amma sai wanda ya shi gaba daya sannan zai san yadda tafsiri yake duk wanda ya san wani tafsiri to ya gama wayewa a ilimin duniya gaba daya sai da alisa yana mashin mukaddama shehu yana farkon faila ne ma lokacin shekara hudu da bayanan faila shehu na shekara talatin da hudu kenan shi kuma sai da alisa yana shekara talatin ashirin da takwas shi yake cewa shi shehu aljami limaftara gani min ulumul qawmi bi asriha min awwalil ummati ila akhiriha to wannan tafsirin ka ce ya ɗauki wannan suna to ya gidi shehu ya tattara duk abinda ya rarrabu aljami da mataraka min ulumul qaumi da cikin ilmomin qaumu ba malamai ba a qaumu in ka ce qaumu Allah ma ce musu ya qaumu bas ya san bi qaumi qaumu ba malamai bane wasu waliyan Allah ne kudubai wanda Allah ne ya tawwara su su ba sai da suka zo duniya ne suka san Allah ba suka fara san Allah ba a su fa sayatullah bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu Allah yana son su tun azal ya kawo su duniya an haife su da wulayar su duk sabon shirin kan wara ga an haifi kowa da wulayar sani to shehu shi irin wannan ilimin ne ta tara ba ilimin hayaniya na mutane ba aljami'ul maftarada min ulumul qaumi wanda suka anso ilimi daga wurin Allah irin shi ne shi ta tara ba irin ilimin da yake zuwa ma mutane a tunani ba aljami da mafitar min ulumul qaumi bi asriha dukkan ta gaba daya dukkan gaba daya min awwalil ummati ila akhirha tun daga farkon al'umma zamanin manzo sallam har zuwa karshe har zuwa kai karshen ba amma ba wannan ilimi da za a iya gaya za a iya faɗi a yanzu face sai dai a cikin littafin shehu sai kuma ilimin da Allah ke saukarwa cikin bayansa wanda shehu ya ga ya faɗi shi ma yace wannan ilimin da muke tare da shi fala ya famuhu illa jasadin majalina ba zai ba wanda zai fahimce shi sai wanda ya zama jasadin majalina kuma ba wanda zai faɗe shi sai illa jasadin majalina sai daga mu zuwa mu saboda haka kira kawai ne zan yi akan tsayawa a riƙe kuma yadda ake yin shi haka ana yin shi gwari-gwarin ƙarshe kenan gaba daya ba abin da ba a korowa ciki da karantarwar larabcin karanta shi da fassara shi kalma-kalma wannan kamar makarantar koyar da tafsiri ne wannan koyar da yin tafsiri ma gaba daya za a koya maka ya za ka tafsiri ba wai ka ji wa'azi ko ka tashi ba a wannan makaranta za a yi wannan kamar makaranta ce wannan ba wani tafsiri ne haka wanda za a zo ka kira mutane da yawa a kamar makaranta ce wannan saboda haka a riƙe da kyau ما الله يقرا فتحي الله يقرا مدحي وكان الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما هو والخاتم وما سبق الناس الحق الحق فالهادي الى صراط المستقيم وعلى اله وصحبه وسلم على سبحانه وما يسبق والسلام على المسلمين الحمد لله رب العالمين
muna maraba da waɗansu fuskoki masu girma na iyayenmu wanda suka shigo wannan mazauni akwai babanmu a alisani usman mai makaranta allah ya mana kwanansa allah ya kara masa lafiya wanda kusan duk alkhairin da ya same mu albarkacin ta ne ya bude mana makaranta mai albarka wanda tun daga bude ta muke ganin hasken shi ibrahim a ciki radiyallahu ta'ala kuma har yanzu bata gushe ba haka dan bai bude makaranta ba sai da izini izinin har ya tafi har ya sadu da shehu radiyallahu ta'ala ya shigo wannan mazauni akwai kuma iyayenmu su baban malam magaji da su baban malam gambo sannan akwai babban bako da ya shigo sai dai musa yana ta boyewa ina hango shi dan maulam shehu ɗaya usman bauchi radiyallahu ta'ala anhu sannan akwai shugaba shi ma shehu muhammad gibrima dan shehu malam dan kellori shi ma yana zaune a wannan wuri akwai shi iyayenmu ne da manya da yan uwa da baki duk sai dai yana maraba da ku Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya kara mana taimako Allah ya biya bukatar kowa da kowa sai dai zai tasdidi sannan sai ya tashi